أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله yau muna laraba sha hudu ga watan ramadan hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu daidai da biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a ci gaba da karatunmu na ashfa jiya muna cikin fasalin da yake magana akan mu'jizozin manzon Allah sallallahu sallam ana magana akan ma'anar mu'jiza bismillahir rahmanir rahim qala ahlul ilmi malam yace mabota ilimi suna cewa wa kasar suwari inna a daina kalkautar mafi gajartar sura a cikin alqur'ani ita ce inna a daina فكل آية أو آيات من منه دكنا آية كوكو موسى آيوين القرآن بعددها كوت آية تنا دا عدد انت وقدرها كما تنا دا غرغد انت wannan adadin nata da wannan gurgudan nata mu'ujizatin a cikin shi akwai mu'ujiza shine ajiya aka ce a adadinta na abin da Allah ya samar da ita a kan yi na haruffan da aka samar da ita a kansu, gwargwadonta nenayin tsayinta ko kamar dogo ayan nan ta cikin suratun nuri ko kuma gajartatta na a wannan aya ta cikin suratun rahman to duka wannan ishara ne zuwa ga mu'ujiza ta alqur'ani summa fiha nafsiha mu'jizatun sannan ita kanta aya a cikin ta akwai mu'ujizoji kan cewa duk a cikin alqur'ani babu wata aya kwara ɗaya da aka maimaita sau biyu kowace aya a cikin alqur'ani sau ɗaya ta zo ila wani ya ce akwai aya a cikin sura kaza iri ɗaya take da ta sura kaza ko kuma a ce akwai ayoyin da aka yi ta maimaitawa ma a cikin surori ɗaya kamar fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban malamai suka ce kowace aya daga cikin wayannan ayoyin ko da karanta su ya zama ɗaya irin su ɗaya to ma'anar da suke nuni zuwa gare ta da abin da suke ishara gare shi ya bambanta tsakanin ta farkon da ta biyan ala masu nufasilhu bisa ga abin da a sannu sanufasilhu za mu rarrabe shi fi man dawa alaihi min almu'jizati a cikin abin da alqur'ani ya kunsa na mu'jizozi yace summa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam ala qismaini sannan ita mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasu biyu a minha a qasamun minha ulima qada'an akwai yanki na mu'jizan manzon Allah wanda an san shi yanke wani kila iya na kuma an cirato shi zuwa gare mu mutawatiran a jerance kalqur'ani kamar alqur'ani fala miriyata babu wani shakku ba wani kokonto wala khilafa babu sabani bi maji'in nabi bihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kuma yazo da alqur'ani wa zuhuruhu min qablihi da kuma bayyanarsa a kahin zuwansa wasu dalalihi bi hujjatihi da kuma yin nunin da Qur'ani yake akan hujja an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in ankara haza mu'anidun jahidun ko da dan musu mai neman jayayya ya musu haka fa huwa ka inkaru wujudi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya duk wanda zai masa cewa Allah ya samar da alqur'ani kuma ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani to wannan kamar yana musun ma zuwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gabaki daya wa inna ma jaa itradul jahilina fil hujjati bihi haqiqa bijirewa masu musu ya zo a cikin kafa hujja da alqur'ani fa huwa fi nafsihi shi akan kansa wa jami'i ma manahu da da abin da alqur'anin ya kunsa min mu'jizin na daga mu'jizoza ma'lumun abin sani ne daruratan bisil dole abin da alqur'ani ya kunsa na mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda alqur'ani ya gaji yadda larabawa tare da fasahar su da ilimin su da wayewar su da fahimtar su da arabiya wannan abu ne wanda za a yadda da shi a karbe shi a bisa tilas wajahu ijazihi ma'lumun daruratan fuskar da alqur'ani ya zama ya gajiyar sananna ce ita ma dole wa nazaran bisa ga nazari kama sana sharahu kamar yadda asanu zami bayanin wannan ala ba'aru ayin matana bangaren shugabanninmu suna cewa wai jari hazal majara alal jumlati yana gudana a wannan matafiya bisa ga jumilla annahu qad jara ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam ayatun cewa lallai akwai ayoyi da suka gudana a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kawariqun da kawariqul adati abubuwan da suka saba suka keta al'ada in lam yablugh wahidun minha muayyan alqada'i idan daya daga cikin su bai isa wato abinda za a ayyana shi bisa ga yanke ba to fa bulguha jami'aha dukkan su gaba ɗaya za a ce wannan mu'jizozi wanda suke nuna mu'jizar Qur'ani mu'jizar manzon Allah bisa ga yanki falamir ya tafi jaryana ma'aniha ala yadayhi babu wani kokonto kan gudanar ma'anoninta a gurin manzon Allah wala ya kasalafu mu'minin wala kafirun ba wani mumuni ko kafiri da yake da sabani annahu jarar ala yadayhi ajaibu cewa abubban al'ajabi sun gudana daga gurin manzon Allah da mu'minan da kafiran duka sun sani wa inna ma kilaful mu'anidi fi kaunihi min qibalillahi sai dai cewa shi mai musu yana sabani a cikin kasancewar wannan mu'jiza din daga wurin Allah take wa qad qaddamna kaunaha min qibalillahi kuma haƙiƙa mun gabatar da bayanin da ke nuna cewa wannan daga wajen Allah ne wa anna zalika bi musabati qawluhu sadaqata wannan yana daga cikin ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace sadaqata manzon Allah yayi gaskiya faƙada alima wuƙu'u misla haza aidan min nabiyina daruratan haƙiƙa an sani afkuwa wannan mu'jizozi daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga tilas littifaqi ma'aniha saboda ittifaqin ma'anonanta kama ya'lamu daruratan kama yadda aka sani bisa ga darura a judu hatimu samu hatimu a tilas duk musun mutum duk gaddamar shi duk jayayya shi duk rashin sallamawa shi ga al'amura ba zai iya samuwa hatimu ba hatimu da'i shine can wanda muka karanta a cikin kashiful ilbasi ko wanda shehu ibrahim yake kawowa inda yake magana a cikin babin faizar ɗariƙar tijjaniya ko da yake cewa a wa haula allazina wa qarfihim hazihi faidatu wa shughulhum da'iman Allahu wa rasuluhu wa shaykh tijani استغرقهم الشيخ استغراقا كليا فلا يعملون إلا به وله وهم القائمون بتأمير زواياه بالذكر والصلاة على قدوتهم الأزمة ووسيلتهم الأسمة سيتي وعيرهم بعض أهل القبلة الذين لم يرفعوا لشأن الإمام رأسا وليس لهم في التجانية إلا مجرد الأكز فاستغربت آه ضاحكا ko to shine sai ya faɗi wannan bai wannan baituka da yake cewa a wa qultu rajilan ko a idza ayyara da'iya bil bukri madirun ko wa ayyara qussun bil fahahati baqilu ko a wa qala suhal shamsu anta sagiratun wa qala duja lil badri dawuka afilu to shine dai cikin waɗannan baitukan yake kawowa a zancen hatimu da'i a shi hatimu kamar yadda ya zo cewa an yi shi ne a zamanin kahin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tsananin baiwa mai tsananin kyauta mai yawan alhairai ba a ga mutum mai kyauta shi ba kahin zuwan manzan Allah a wata rana an gaya ma kisra cewa mutane yana saɓani saboda shi kisra mutum ne mai yawan kyauta mutane na saɓani kan kyautarka ana ganin kamar wai wai hatima ɗa'i ya hika yawan kyauta shikenan isra ya ce to shikenan aje a bincika a gani wani abu hatimu gare shi wanda ya fi so aka zo aka bincika aka ga wani doki gare yana son dokin ba abin da yake so irin dokin nan a cikin dukiyarsa shikenan sai sarki ya aiki fadawanya yace ku je ku ce hatimu wannan dokin nashi ya ara man shi zan je unguwa sarki na so ya jarraba shi ne ana so a kwace dokin shine da aka zo gurin hatimu kafin su gaya mai suna ce mai mu baki ne ba ma su gaya mai daga inda suke babbarka da zuwa maraba maraba to ku shigo gida a sha ruwa aka zannar da su yawa baba abin da zai ba su na abinci haku ko dama ba a samu abin da za a ba su ba kawai bai da komi he wannan tago he wannan raƙoma wannan dokin kawai je soke dokin aka heɗe ya aka gashe shi aka gyara nama aka kawo suka ci suka ƙoshi suka rage nama yace naman nan kuma he kun tai da shi ku dauke shi ku tai da shi in kun je kun haɗa wasu akan hanya ku babba su da inda ku gani ku ba su kuma ku rage kuma ku ci a gida ba a hana ci ba lokacin jahiliya ne shikenan sai suka ce to ai kai ba ma ka san ba ka saurari ma ka ji ma daga inda muke da abin da ya kawo mu ba yace na'am me yake tahe da ku ne wai ma dai tukunna hafa an yanka musu doki sun cinye amma ba a jima abin da ke tahe da su ba ya kaga kyauta sai suka ce mu kisra aiko mu ya ce wannan doki naka da ka fi so ka ba da shi yana so zai ara zai wata tahiya ya ce aiko kun yi jinkirin bayani kun yi jinkiri ya ce ai wannan doki da aka ba ku labari ai shi ne wannan dokin da na yanka na soye muku aka cin yayi suka ce kuma kai mana wanda da naman ya haka ce wallahi shi ne sai ku je ku ba kisara haƙuri kai mashi bayani ku ce mashi dokin nan an cinye shi suka zo gurin kisra suka ce to ranka ya daɗe maganar nan wade ta tabbata sai dai kuma a yi haƙuri hatimu abin shi ma ya wuce hankali wannan doki da aka bada labarin ya fi so to ya su ya gashe mana shi mun cinye kama ga naman yanan ranka ya daɗe in za ku dandana ya ce ban gane su ce kwarai iyakan magana kenan shine sarkin ya haɗa raƙumi ɗari tumaki ɗari da kaya ɗauke ya ce a je a kai ma hatimu yana gaishe shi ya canjina mashi shi ne da aka kai hatimu ya waba a cikin gida ya waba ya rasa abin da zai bada mai ake cewa tukuici ya rasa abin da zai tukuici da shi kawai da ya hito yana godiya ya ce ni yanzu sarki ya sa aka kama wannan kyauta kisara in ce to abin da nake so da ku ku ɗauka kayan nan na baku a matsayin la'ada tukuici ku ta yi ya sai ya ba su kayan tukwici suka dawo masauki da kaya sarki sai ya na aike ku da kaya kuka dawo da su yace ya ansa kuma ya bamu goma to daga nan wadole kisra ya sallama ma hatim ya kyale ya dole kisra ya sallama ma hatim to bai riski bai abin gannan ba bai riski abin nan ba musulunci ba amma ɗan shi sahabin manzon Allah ne sunansa Adi bin Hatim eh sahabin annabi ne eh amma shi bai riska ba to kaga duk duniya ba wanda ya sai masa cewa akwai Hatimu ba wanda ya sai kare cewa wai ƙarya ne ba a yi Hatimu ba to ai ko ka kare ta kai ka sha wuya ya tabbata akwai shin ai su larabawa sun san shi sun san gidan shi sun san zura'a ga ma ɗan shi to haka ba mai iya masa manzuwan manzon Allah wa shaja'atu an taratu ba kuma wanda ya isa ya musa sadaukantaka antaru ainihin kowa ya san antaru antaru ta bin shaddadin absi na cikin sha'irai din nan antaru mafi jarumtar zamaninsa a cikin larabawa sadauki ne na tsara da gatari sadauki ne na gasken gaske larabawa sun san shi yana daga cikin mafi shaharar samarin larabawa a zamanin shi eh an haife shi a shekara ta 625 shi kuma shugaba alaihi salatu wassalam kaga a shekara ta 570 kenan ko dari haka ne ko to a shi an taru balarabe ne amma baki ne baki kirin yake saboda inna shi ana ce mata zabibatu to ita ɗaya habasha ce baka ce babanta sai ya mijin babanya ya aure ta sai ta haihu an taru da wani ɗan uwa nashi to su kuma larabawa al'adarsu a wancan lokacin idan kana da baiwa sai ta haihu, to ɗanta ba za a sa ya cikin jerin ‘ya'yanka ba, sai dai ya shiga cikin bayi. Ba za ka, in za a lissafa nasabar shi ba za a lissafa da taka ba, shi bawa ne, ba sa riskar da nasabar bayi ga gare su ‘ya'yan bayi. Shi kenan da antar ya taso ya taso uban na bautar da shi yana wahalar da shi yana azabtar da shi yana shan mugun wahala. Amma jarumi ne, sadauki ne, babu sadauki kamar shi a lokacin. an tartabin shaddadul absi to shi kenan ran nan ya taso cikin wahala akwai wata kishi inna shi wadda take daɗa asabtar da shi take kai gami take mai sheri gurin baban nashi amma ta taɓa ce baban na wai ya neme ta ya mai dukan kawo wuka ya kusa kashe shi sai da ta tausaya ne ta anshe shi kai antar da ya sha baka azaba dalilin samun yancin antaru wata rana wasu mutane sai suka kawo farmaki suka kawo hari ga yankin nan na sa'antaru da suka zo suka yi makabilar sa'antaru fata-fata suka kwashe raƙuma da dukiyoyi suka bubbuge su shikenan su kuma sai suka banu absata din sai suka kai ɗauki suka kai suka bi baya domin su samu su kwaci dan rago zahi to akwai antaru a ciki shi kuma jarumi ne shi kadai ma zai iya jibinta yakin saboda bala'in jarumtar shi sai babanya shaddadu ɗin sai ke ce me yi ɗauki an taro kai ɗauki fara masu ya ce a a a bawa bauta aka san shi da ita sai ta tsan nono sai kora tumaki ni bawa ne ina ni ina yaki ya ce yi ɗauki an taro kai farmaki in dai muka yi nasara daga yau ka zama ɗa to aiko an ga yaki na hauka eh an ga yaki na rashin hankali sai da aka yi mutsu-mutsu aka yi fata-fata suka yi nasara to shi ne daga ranar sai ya dawo ya ce to daga yanzu kai ɗana ne sai ya sami yanci to akwai wata waƙa tashi shi antaru ya riski zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara biyar bayan aiko annabi amma bai musulunta ba ya riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara biyar amma bai musulunta ba akwai wata waƙa taya da aka taɓa karanta wa annabi alaihi salatu wassalam eh ga ta nan gurin wala kada abitu ala dawa wa azulluhu hatta ana bihi karimal ma'akali to wannan waka ta an taruce wala kada abitu ala dawa yace wallahi su da yawa ina kwana akan yunwa mutumin kirki ne ma yace ina kwana ina jin yunwa wa azulluhu kuma in yi ina jin yunwa yace ba zan ci abinci ba hatta analu bihi karimal ma'akali har sai na samu abinci na karamci sai na samu abinci mai daraja na halal sannan zan ci in dai ba halal ba zai ci kayan mutane ba sai dai in ya kwana yin da yunwa ya wuni da yunwa shine da aka karanta manzon Allah sallama wannan baitin naya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa ban taba san haduwa da wani daga cikin sa da kai ko mawaƙan larabawa ba kamar yadda na so ina ma na haɗu da antaru saboda wannan magana taya magana ce mai kyau magana ce mai kyau yawwa eh ai kaga in an ce abu na a cikin shekara biyar kaga sannan ma Umar bai musulunta ba eh kaga sannan ana boye boye ba eh ba fara ba bai ba fas da abin ma Umar bata sauka ba ba eh to ka gani to shine eh to kaga shi antaru din nan an haihe shi a cikin shekara ta 625 ya yi wa fati a shekara ta ɗari shida da sha biyar a binciken da na yi ya yi shekara tasa'in a duniya ko kaga daga lokacin da aka haihe shi sai da ya shekara arba'in sannan aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh shekara ya biyar bayan sai da ya shekara arba'in sannan manzon Allah sallallahu ya bayyana sannan ya bayyana saboda shugaba ya bayyana a shekara ta ɗari biyar da saba'in eh eh sai da an tarwe shekara arba'in a duniya sannan manzo Allah sallama ya bayyana sannan bayan ba shugaba alaihi salam ya bayyana kaga ai da shugaba shekara arba'in nan Allah ya aiko shi ko to a hada da wancan arba'in din tamanin ko to an bayan annabta da shekara biyar tamanin da biyar kenan ko? To, sannan an ya rasu, bayan annabta da shekara biyar. Shekara ya tamanin da biyar zuwa tisa'in shi an taro. To, kaji dai ni abin da na bincike kan shi. To, wannan an tara ɗan, akwai wanda ya isa ya musa faruwar shi, ya musa cewa akwai ya, ya samu? Bayan ga tarihin yanan ya cika duniya, ga labaran yanan sun gama ko ina? Ko? ga waƙoƙin shi ga tarihohin shi da sauransu larabawa na bibiya to kamar to haka ba wanda ya isa masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya zo wahilmu ahnafa sannan kuma ba wanda ya isa masa jure haƙuri na ahnafu bin qaisar shi wannan ahnafa din sahabin manzon Allah ne sunan shi da haku ya kasance ya tun tun zamanin kahin musulunci aka haife shi ya zo ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin manzon Allah ne an ce shi ba a taba ganin shi ya daga kara dan ya buge wani ba ba a taba ganin ya tsira ma wani hannu dan ya bata mai rai ba ba a taba gaya mai magana ya mai da raddi ba wani ya zo yake tambayar ya yace wai a hanafu wai me yasa kai ba ka shiga cikin hidimar kowa ne da za a yi ba iya bata ma rai sai ce ai kowa abin da ya ga zai iya yake yi ni ba ruwana da hidimar mutane kamar yadda wannan maganar ma da ka zo min kai min da ita ba ruwana da ita ba ta shahe ni ba kai kuma asha kai kuma ta dame ka ne ka yi ta kai kadai ka je ka damu da ita amsan ma ba za a bayar ba shi bai daga kara ina da hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a ko na gani a wani hadisi Allahumma a gafiril ahnafa haka manzon Allah ya ce mishi Allah ya gafarta ma ahnafa shi sahabi ne ya riski musulunci to kaga waɗannan mashahuran abin da yasa alƙali ya kawo su wasu mashahuran mutane ne a cikin Larabawa da mai sadaukantaka da mai kyauta da mai haƙuri wanda ba irin su a Larabawa a zamanin kayan annabta to ba wanda ya isa ya musu sun samu to haka ba mai iya musu zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littifaqil akbarir waridata an kullu wahidin minhum saboda ittifaqin labarai na hadisai koko na labaran su na gargajiya da suka gudana kan cewa kowanne ya zo wala ya qadau bi sahatihi ba kuma a iya yin yankewa da ingancin labaran nasu amma su dai akwai su a littifaqil akbaril waridati an kullu wahidin minhum ala karami haza akan karamcin wancan mai karamcin shine hatimu wa shaja'ata haza da sadaukatakan wannan sadaukin shine antaru wa hilmu haza da juriya hakurin wannan shine a ahnaf wa in kana kullu kabarin bi nafsihi la yujibul ilma duk da yake dai kowane labari na waɗannan mutanen akan kan ya bai wajabtar da ilimi wala ka dawo bisa hatihi kuma babu wanda ya isa ya yanke da ingancin labarin amma dai kuma mutanen ai akwai su wal qasamu sani bangare na biyu na mu'jiza malam ya bulugu mabalaga darurati abinda bai kai ma'isa ta dole ba wal qada'i da yanke wa huwa ala nau'ain ya kasu biyu nau'un mustahirun muntashirun akwai nau'i wanda ya shahara ya daidaita rawahu adadin mutane da yawa sun ruwaito shi wa sha al-kabru bihi inda al-muhaddisina labarin ya daidaita a gurin muhaddisai war ruwati da yan ruwaya wannan qalatu siyari da masu cirato tarihi wal akbara da labarai kana ba ilma'i min bainal asabi kamar babbagar ruwa a hannun yatsun shugaba alaihi salam wata kasira ba'ami da yawaituwa abinci wa nau'in minhu wani nau'in nata kuma iktusa bihil wahid wal isnani mutum ɗaya ko mutum biyu su suka keɓanta da kawo wani labarin na wata mu'jizar ta annabi warawa wal adadu mutane da yawa sun ruwaito a asiyar daga cikin ma'abota tarihi walam yashtahir ishtihara gairihi bai shahara ba kamar yadda wani abin ya shahara wai yana ne akwai wasu mu'jizozin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wasu ma'abota ruwaya ɗaiɗaiku suka ruwaito wanda a bakinsa aka ji duk wanda zai faɗi zai ce gun sai ji mutane da yawa bai shahara abin a gurin su an yi ba amma dai an ruwaito lakinnahu idza jama'a ila mislihi ittifa ittafaqa fil ma'ana sai dai idan an hada su da wasu waɗanda ba su ba irin waɗannan abubuwan da aka ansa sai zama su ma sun yi hadu sun yi ittifaqi a cikin ma'ana waje ta ma'a al itiyani bil mu'jizi kuma sai su hadu akan zuwa da abin da yake ya gaje kama qaddamnahu kamar yadda muka gabatar qala qadi abul fadal yace wa ana aqulu sad'an bil haqi alqali iyabu kenan yace ina fada ina mai tsage gaskiya inna kasiran min hadhihi al-ayati daya daga cikin wayannan ayoyi al-ma'thurati anhu sallallahu alaihi wasallam wanda aka an san su daga shugaba ma'lumatan an san su bil kadai kan cewa yanke ne abin ya faru amma in shiqaqul qamari amma tsagewar wata fal qur'ani nasabi huquqihi al-qur'ani ya kawo nassan faruwarsa wa kabara an wujudihi kuma ya bada labarin samuwarsa wala ya ajalu an zahirin ba a iya kaucewa a ban zahiri illa bi dalilin sai idan akwai dalili saboda haka babu wani dalili da zai sa a bauɗe cewa wata bai tsage ba dole wata ya tsage wada'a bi rab'i ihtimalihi sahihul akbari kuma ingantattun labarai sun zo da daukakawa abin da wannan labari ya kunsa min durkin asiratin ta hanya mai waiciya wala yuhini azamuna khilafu ahraka yace khilafu ahraka sabanin wawa idan an samu wani wawa yana masa mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan la yuhinu azamuna ba zai iya raunana wato niyyarmu ba dan an samu wani shi yana masa wai manzon Allah sallam na da mu'jiza wannan wawa ne inji alƙali to mu bai iya karya mana niyya ba zai iya dakushe mu ba muhallu uraddini mai warware igiya addini wato duk wanda yake masa mu'jizan manzon Allah wannan yana warware igiya addini ne wala yaltafitu ila sakafati mubtadi'in yace ba za mu iya juyawa zuwa ga wawancin nan na dan bid'a ba yalqa shakka da yake kokarin jeho kokonto ala qulubi da'a fa'il mu'minina akan zakatan rauna nan mu'minai duk wanda za a kawo darajar dojojin shugaba yazo yana kananan maganganu akai ko yana wadan ai hadisi kaza ra'ifi ne ko hadisi kaza garibi ne ko hadisi wai hadisin mujojin manzon Allah su ne ra'ifai to wannan wawa ne inji alƙali iyadu yace to bai kamata kai mai hankali ka bata lokacin ka kanshi ba saboda zai raunana masu zai raunana ma imani ne eh mu babu wani hadisi ne wata mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba qawiyi ne a gurin mu bal nargimu bi haza anfuhu yace rabu da su sai mun yi zamu turmuza hancin su da kawo mu'jizozin wannan bisu bil ara'i sakafuhu zamu watsar da wawancin shi a can wawan jeji wa kazalika qissatu nab'il ma'i haka nan kissan nan ta bubbugan ruwa wata kasira da ami da yawaituwa abinci rawa hastiqatu amintattu sun ruwaito ta wal adadul kasiru da adadi mai yawa na marwaita anil jumma'il gafir daga taron mutane masu yawa anil adadul kasiri min sahabati daga adadi mayawaci na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min hama rawahul kafatu anil kafatu muttasilan yana daga abin da gaba daya marwaita suka rawaito daga da yawan marwaita muttasilan amman hadasa biha wanda yake saduwa da waɗanda suka kawo hadisin sa min jumlatis sahabati na daga jumillar sahabbai wa akhyarihim da zababbun su anna zalika kana fi mudin ijtima'il kasiri minhum yawm al-khandaqi cewa wannan abu ya faru a matattarar wato da yawa daga cikin sahabbai a ranar kandaku wato yana bada labarin abin nan da ya faru a ranar yakin kandaku din nan ko sanda aka zo ana gina gwalalo aka cimma wani dutse aka rage za a yi da shi shugaba alaihi salatu wassalam lokacin kwanan shi uku bai ci abinci ba an same shi ma sallallahu sallam ya ɗaura dutse a cikin shi saboda cikin ya faɗa ya ɗanyi nauyi amma aka zo aka ce ga wani dutse an rasa da za a balle shi shugaba a wannan halin ya taso nan wata wata wata dalala ce ta annaba ake so a nuna mana wata mu'jiza ce wata gajewa ce shugaba ya zo akwai abin da ake nihi da wannan kwana ukun ba a ci abinci ba da ya zo dutse ne suka tara an rasa ta sai a fasa dutsen ya ce ku bani gudumai aka ba shi gudumai dutsen girman shi ya wuce hankali irin malolin dutsen nan da ke shaya ƙasa ya kwance an ce da ya bagai ya ƙara bagai da ya ƙara bagai bugu uku ya mashi duka wannan kowane bugu akwai abin da yake ne bugu na farko an cirum bugu na biyu an ci kisra bugu na uku an cinye sham shi ne ma'ana da an buge su gaba ɗaya kawai hega ya dutsen ya zama kamar gari ana kwasa shi kamar da kakken gari ana watsawa tare da cewa an kwana uku ba a ci abinci ba taron sahabbai duk gaba ɗayan su sarrafa za su yi da dutsen kowa da kake tunani yana nan wajen kaka ce hadawa ne kowa na nan ba mai iya aikin sai mai aikin da kanshi sallallahu alaihi wasallam wa fi gazwata bawadin da abin da ya faru a wajen yakin bawad wa umratul hudaybiyya da abin da ya faru a umratul hudaybiyya wa gazwati tabuka da abin da ya faru a gazwati tabuka shi kuma nan na ruwa ne ko ruwa ya kare a rasa yadda za a yi wa amsaliha min mahafil muslimina da kutankwacin irin wannan daga cikin tarukan nan na musulmai wa majma'il asakiri da matattara ta sadaukai wa lam yusir an ahadin min sahabati mukhalifatul lirawi fi ma hakahu yace ba a samu ɗaya daga cikin sahabbai ya saba da mai ruwaya kan wa'annan mu'jizun ba akan abin da aka ruwaito ai sahabban suna ji ake ta karantawa tun zamanin su ba a taɓa samun wani ya ce ba haka bane ba wala inkara amma zakara anhum annahum ra'awhu kama rawahu babu wani mai musu kan wannan abin da aka ruwaito saboda su sun ga abin a idan a gaban su akai kamar yadda aka ruwaito fasukutu sakit minhum ka nudikin nadiki shirin wanda ya shiru cikin sahabbai kamar furcin mai furci ne ai idan an yi abu a gaban ka sai kai baka bada labari ba sai wani ya zo ya bada labari to ai in kai shiru kamar ka taya shi bada labarin ne saboda shirinka ya nuna gaskiya ya faɗi yawwa shine izuhumul munazzahuna an sukutu alal batili domin su sahabbai abin tsarkakewa ne daga yin shiru akan ƙarya ai in abin da ake ba da labari nan ujuzun shugaba suna ji ba su magana ba kuma ƙarya aka yi to ai sun ce miki ƙarya to kuma ai ba zai yi su haka ba ko wal mudahanati da kuma yin almandahana a fi kazibin a cikin ƙarya walaysa hunaka ragabatun wala rahabatun tamna'uhum babu wani abin da suke kwadayi babu wani abin da suke tsoro da zai iya hana su faɗa gaskiya walau kana ma sami'uhu munkaran indahum da ce abin da suka ji na mu'ujizun manzon Allah abin ki ne a gurin su ko suna da musu wa ghairu ma'rufin ladaihim kuma su ba san abin ba da an karu da sun musa kama an karaba aurhum ala ba'aran ashiya'ar rawaha min al-muslimin sunani kama yadda wasu sahabbai suka musa ma wasu wasu abubuwa da suka ruwaito na sunna wasu yadda da tarihi da tarihohi wa rubul qur'ani da harfan alkur'ani wa kada ba'dhum ba'dan wasu bangaren sahabbai sun kuskurantar da bangare wa wahamahu fi zalika kuma sun wahamtar da su a cikin wannan mimma huwa ma'lumun daga cikin abin da yake sananne kaga akwai lokacin da wani sahabi ya zo gaban sayyidina Umar bin al-Khattab yana karatun Qur'ani shi kenan sayyidina Umar yayi tsaye yana kallon shi yana sallah ai yana gama sallan nan sayyidina Umar ya ci mai kwala ya ja shi ce yau wallahi taka ta kare mu je gurin manzan Allah kai haka muka wannan qur'a wacce kake karanta qur'a haka ya karanta sahabi ne ya takume shi ya zo da shi ga manzan Allah a shaƙe ya ce ya rasulullahi wannan ya karanta qur'ani manzan Allah ya ce to umar ta kashi dai tukunna sakai sakai yana sake shi yana nishi ya za a taɓa Allah ba haka manzan Allah ya baka yi ya zo mazala ce to kai karanta mu ji ya karanta qur'ani sai manzon Allah ya ce yadda ka karanta din nan haka Allah ya so kai sai aka ce mu Umar to kai karanta yadda ka iya ya karanta ya ce Umar yadda ka karanta din nan haka Allah ya so kai sai ce inna hadhihi alqur'ana nazala ala sab'ati ahruf shi wannan qur'anin an sauka da shi akan haruffa guda bakwai wato kowane aya daya akwai yadda ake karanta shi kala bakwai saboda haka in kai yadda ka ji ka karanta ba haka ka ji wani ya karanta ba kaka ce bai daidai ba haka dai Allah ya saukai wannan abin da alƙali ke nihi saboda duk mu'ujizun duk abin da ake karantawa na mu'ujizun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sahabban na ji da abin da ake faɗi din ba su san ya tabbata ba da he sun shaƙe wanda ya faɗi sun taka mai birki tun daga qur'ani ma wani ya karanta umar ya shaƙe shi ina fatan mun gane yawwa to shine wannan fa hadha an-naw'u kulluhu yalhaqu bil qad'i min al-mu'jizatihi lima bayyanahu gishi to wannan nau'i duk baki ɗayanya za a yi mashi hukunci a riskar da shi akan abin da yake yanke a cikin mu'jizan manzon Allah saboda sahabbai da yawa sun ji kuma su musa ba wa aidan dada fa inna amsalal akbar allati la asala laha kwatankwacin labaran da ba su da asali wa bayyantu ala menene wa buniyat ala batilin aka gina su akan abin da yake ƙarya labudda ma'amurul azmani ba makawa tare da shudewar zamani wata dawolin nasi da jujjuya mutane wa ahalil bahasi da ba abota bincike mininki shafi da afiha ba makawa irin waɗannan hadisan sai an yaye rauninsu wa kumulu zikirha kuma sai an fitar da ambatansu da da sai an karar da su wai na nihin inda akwai wasu abubuwa da aka jingina na ƙarairayi a cikin sirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ujuzinsa to lallai ba makawa binciken malamai da juyayewa yau da gobe da ƙara faɗi na ilimi da he an gano ƙarya ne abubuwan kama yau shahidu fi kasirin min al-akbar al-kazimati kamar yadda ake iya gani a cikin da yawa da yawa na labarai na ƙarya wal arajifi dari'ati arajifi shine tatsinniyoyi da tatsinniyoyi a dari'ati masu afkuwa wa alamu nabiyina sallallahu alaihi wasallam hazihi al-waridati min dariqil ahadi da kuma a alam alamomin annabta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka gudana min dariqil ahadi ta hanyar daidaiku la tazdadu ma amruru zamani illa zuhura ita su kuma abubuwan da ake cewa a hanyar daidaiku aka same su daga gurin manzon Allah na alamun annabtarsa ba abin da suke karawa sai kara bayyana ma zamani na tahiya da da ƙarya ce da ta mutu amma ƙara bayyana suke wa ma ta dawo da tare da jujjuyawar jama'u wa kasratu da'anil aduwi da kuma suka ta makiya da suke ta suka wasu abin suna musawa kuma sun kasa kora abubuwan wa hirsihi ala tauhinaha da kuma kudayin makiya akan raunata su wa tar'ifi asaliha da raunata asalin su ijtihadul mulhidi ala idfa'i nuriha ai kokarin mai tsaurin kai mai musu babu abin da ya kara wajen idfa'i nuriha fitar da haskenta illa quwwatan karhi ma suka kara ma hadisan wa qubulan mutane ma sun ƙara karɓa abin wala da'ina alaiha illa hasaratan wa galab wa galilan shi ko mai suka akan mu'jizun shugaba ba abin da ya more yasa ya rabbanta da shi sai tabewa wa galilan da tsananin kuna da bakin ciki ahasiduhu mud inna aishuka ankadu wa kazalika ikbaruhu anil guyubi haka nan bayar da labarin shugaba na daga gaibu wa inba'uhu bima yakunu da yadda ya bada labarin abubuwan da za su kasance wa kana ma'lumin min ayatihi alal jumlati bid darurati wannan abu ne sananne daga cikin alamomin annabta manzon Allah bisa ga jimilla bid darurati abu ne na tilas kowa ya ji kuma kowa ya sani kuma kowa ya ji kafiran ya gaya masa abin da za a yi ko sun yadda ko ba su yadda ba sun gani mu'minan ma haka wa hadha haqqallahi da'a alaihi wannan gaskiya ce babu rihi akan ta wa qad kala bihi min a'immatin alqadi haqiqa alqadi daga cikin shugabanninmu ya faɗi wannan wal ustaz ustaz abubakar abubakar bin furakin wa gairi hima da wasunsu rahimahumullahu ta'ala rahama Allah ta wata a gare su kuma indi aujaba qawl al-qa'ili eh abin da ke guri na yana wajabtar da zancen nan na mai zance inda yake cewa inna hadhihi al-qisas al-mashhurati wa innin qissosi mashahurai min babu kabar al-wahidi da suka zo ta kofar labarin mutum daya illa qillatu mudala'atuhu lil akbari wa riwayataha yace duk wanda za a kawo wata mashahuriyar kissa a cikin lamarin manzon Allah sai ce ai wannan abin ya zo ta ƙofar labarin mutum ɗaya shi ya kawo ta ya ce to wannan kawai abin da za mu ce shi ne yana da ƙarancin duba labarai na ruwayoyi na magabata kawai bi ya kara da ilimi ne wa shagalahu da gairi zalaka min al ma'arifi da shagaltuwarsa da wani wannan na ilimman bai ba ilimman muhimmanci bane ba da ya zurfafa bincike da ya samu abin a hanya fiye da daya wa illa amma in ba haka ba faman itana bi tsirikin naƙali wanda ya kada yake bantu da tafarkin an so hadisai wadala al ahadisa kuma yaga hadisai wasiyar da tarihohi lam yartabu fi sihati hadhihi al qisas al mashhurati ba zai yi kokonto ba a cikin ingancin wannan hadisai mashahurai alal wajhi allazi zakarnahu bisa ga wannan fuska da muka ambata wala yaqudu an yahsil al ilmu bit tawatiri inda wahidan ba zai taba zama manisancin abu ba an yi hasil ilimi a tabbatar da ilimi bit tawatiri tare da jerantuwarsa inda wahidin a gurin mutum daya wala hasilu inda akar kuma ya zama ba bai tabbata ba a gurin wani wai yana nihin ba abu bane manesanci a cikin ilimi sanin wani abu ya tabbata a gurin wani mutum daya sauran jama'a kuma ce su ba san abun ba eh ba abun mamaki bane wannan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da wani sahabi sai wani abu ya faru ba kowa a gurin sai shi da wannan sahaban to ai kaga gurin wannan sahabin za a ji wannan ilimin to sauran ma sahabbai in an ruwaito wannan ilimin a gurin su in sun ji ai kaga za su su ban sani ba to amma saman su ban sani ba ai ba yana nihin ba abun ba kuma babu wani cikin sahabbai da ya isa ya ce duk abin da ya zo daga manzon Allah ya san shi ai ba shi ko ai shugaban ne sallallahu alaihi wasallam kadai ke da wannan kuma shi kanshi ake magana sallallahu alaihi wasallama saboda haka ba abun mamaki bane ba taron sahabbai da yawa ban san abu ba wasu daga cikin sahabbai kuma san abu fa inna akasaran nasi ya alamuna bil kabari domin mutane da yawa suna sanin labari kaunu bagada da mawjudatan kasancewa akwai wani gari sunan ya bagadada ai kaga mu manan din mun sani akwai wani gari sunan garin bagadada wa annaha madinatun azimatun kun birni ne babba wa darul imama kuma gari ne na jagoranci wal khilafa da khalifanci wa ahadin minan nasu la ya'lamuna ismaha to ayin aka duba cikin wasu ɗaiɗaiku mutanen ko sunanta ma ba su taɓa ji ba yanzu ai ba abin mamaki bane baka shiga can cikin badawai kaje kana gaya mutane da Allah akwai wanda ya san bagadada zai tambaye ka to sunan wata mata ce ne ko ko sunan menene bagadadan ma dai tukunna ka gani to amma kaga ai abu ne wanda a gurin ma'abota ilimi kowa ya san shi yace amma zaka samu ɗaiɗaiku mutane su ban sani ba fadalan an wasu balle kuma a ce su kawo siffarta ba sani ba to haka za yi ulamul fuqaha min ashabi malikin bid darurati haka nan faqihai misali na biyu faqihai daga sahabban malikin suke sanin wani abu bid darurati na bisa ga tilas wanda ya zama dole a san shi wata wataran naqala anhu kuma suka jeranta tirato abin daga malikun wannan ya ansa daga wannan daga wannan daga wannan har ya zama an sadu da maliku anna mazhabuhu cewa mazhaban maliku ijabu qira'atu ummul qur'ani fi salati lumun farj wal imami wajibi ne a yi kira'a a cikin sallah ga mai sallah shi kaɗai da liman mai sallah shi kaɗai sai ya karanta fataha liman sai ya karanta fataha wa ijza'un niyyati fi awwal lailatin min ramadan amma suwahu da wadatuwan niyya a farkon daren azumi sabanin sauran ranakun wannan bayyananne ne a cikin malikiya ko cewa niyya tana wajaba ne a daren farko na azumi idan mutum yayi niyya a daren farko to shikenan zai ta azumi sauran ranaku ma dama ba a sami yankewa ba haka yake a malikiya ko wa annan shafi'i yara tajdidin niyyati kullu lailatan shi kuma imamu shafi'i yace a a kai a rika sake niyya duk dare an yi sabon niyya wal ittisara fil masihi ala ba'd ra'si sannan imamu shafi'i shi kuma ya takaitu wajen shafar bangaren kai ko shine sai yake cewa asalisul mazu bi kullu ra'si limalikin lal jami'in nasi ko sai ce al mazu bi kullu ra'sin shafar dukkan kai wurin imam malik aka samu wannan shi imam shafi ya ce kawai in ka dan shahi nan bangaren ma yayi kawai in ka dan yi haka kai haka yayi wa anna mazhabuhuma al-qisasu fil qatl bil muhaddad wa ghairihi mazhabobin su malaman mazhaba ya tafi akan yin qisasi a cikin kashewa da abu mai kaihi wanda aka yi wanda za a yi makisasi za a kashe shi za a kashe shi ne da abu mai kaihi wa ghairihi da waninsa wa ijabin niyyati fil wuru'i da kuma wajabtan daura niyya wajen alwallah wal istira'il wali fin nikahi da kuma sharɗanta wali a wajen aure bala nikaha illa bi sadaqin wa waliyin wa shahidai adalin ko risala wa amma wannan duk gaba ɗaya da aka kawo sai ya ce wa anna aba hanifata to shi kuma imamu abu hanifa yukalifuhuma fi hadhihi almasaili ya saba da su a tuwin da matsalolin gaba ɗaya yace da malikun da shafi'in yadda suka gani shi ba haka ya gani ba wa gairuhum da wasunsu min mallam ya tagil bi mazahibihim daga waɗanda ba shagaltu da mazhabobinsu ba wala rawa a qawalahum bai ruwaito zantutukansu ba la ya rafa haza min mazahibihim fadalan amman suwahu wasun su imamu malik da shafi'i da shi abu hanifa din waɗanda ba su shagaltu da mazhabobinsu ba kuma ba su ruwaito zantutukansu ba kamar waɗanda suke a mazhaba ta imamu abu hanifa ki a ahmadu bin hanbali kenan to ai su ba ma ruwansu da wani abu da imam malik ya ce su ba su ruwaita gurin ya ba shi ma shafi'in ba ruwansu da shi ba su ruwaita gurin shi ba shi ma abu hanifan ba ruwansu da shi dan ba su ruwaita gurin ya ba su ahmadu bin hanbali kadai suka sani to duk waɗannan matahiyoyin da waɗannan ra'ayoyin su kun ba kanshi suka gina ba suna da tasu fahimta daban saboda yawaituwar ilimi da kowa akwai hanyar da ya ansa wai nan yana kawo mana hujja ne to wai meye ma dalilin mai magana wai ya ce a kawo ta mu'jiza ta manzon Allah saboda rashin kunya da raina jama'a ya ce wai shi wannan hadisin bai ma sanya ba to dama ka san komi ne kan annabi ga maliku ya zo da abin da shafi'i ya ce bai san shi ba shi ga yadda ya fahimta shafi'in shi ma abu hanifa ya ce dukan ku ni ba yadda na fahimta ni kuma ga yadda na fahimta shi kuma wanda ke bin Ahmad ibn Hanbal ma gaba ɗaya da malakun da Shafi'in da Hanafin gaba ɗaya ba ma ta su yake ba abinda suka kawo ba bai san shi ba shi yana tare da Imam Abu Hanifa ne yace to saboda haka wannan ba bakon al'amari bane ba a cikin addini wa inda zikrina aha da hazihil mu'jizati idan muka kawo yayin da zamu ambaci ɗaiɗaikun wa'annan mu'jizozi nazidul kalama zamu ƙara zance fiha a cikin ta bayanan dan ya zama bayani insha Allah ta'ala al-fasalus salisu fasali na uku fi ijazul qur'ani zai mana bayanin gajiyawan alqur'ani yadda alqur'ani ya kace qala alqali abul fadl rahimahullah alqali abul fadl ya faɗa rahman Allah tabbata a gare shi ilam ka sani wa faqana Allah Allah ya mana muwafaqa wa iyyaka da kai anna kitaballahi alazizi cewa littafin Allah mabuwayi mun ɗauyin ala wujuhin min al-ijazi kasiratun ya tattara fuskoki da yawa na mu'jiza masu yawa wata hasilaha da tabbatar da ita min jihati dab'in anwa min jihati dab'i anwa'iha fi arba'ati wujuhin tabbatar da ita ta fuskar nau'i nau'in ta ya rabu ne gida hudu awwalaha fuska ta farko na alqur'ani husnu talifi kyakkyawan yadda Allah ya hahada ayoyin alkur'anin da suka zo walti'ami kalimatihi da jinginuwar kalmominsa za ka ga duk kalmar da aka kawo za a jingina ta da kalma wadda ta fi cancanta da gurin wa fasahatihi da fasaharsa wa wujuhi ijazihi da kuma fuskokin da qur'anin ya zama ya kaje wa balagatihi da balagar qur'ani alkariqat adat al-arabi wadda ta saba da al'adar larabawa mutane ne masu balaga masu fasaha masu fahimta masu ganewa amma da qur'ani ya zo ya buga kansu suka ɗiwo ce gashi balarabe ne ga larabcin ana yi suna ji amma ba su fahimta eh in aka buga wani larabcin gaba ɗaya su ɗimo ce wa zalika annahum kanu arbaba hadha sha'an tare da cewa sun kasance su ma'abota wannan sha'ani ne wa fursanil kalami kuma su sadaukai ne na zance kada kassu min balagati Allah ya keɓance su da wani yanki na balaga wal hikami da hikimomi malam ya kassa bihi gairuhu min al'umami abinda Allah bai keɓance su al'umma da shi ba in ba su ba wa utu min dirabatil lisani Allah ya ba su balaga ta harshe malam yuta insanu abinda ba a taba wani mutum ba wa min fasal kidabi Allah ya ba su iya rarraba magana ma yuqayyidul albaba abinda yake iya daurewa kwakwale ja'ala Allah wa lahum zalika dab'an wa fulqan Allah ya sa masa abin ya zama dabi'a in dai mutum balarabe ne zaka same shi da iya tsara magana kuma Allah ya sa mashi abin wannan halittar su ne wa fihim garizatun suna da wani irin dashe wa quwwatin da wani irin ƙarhi ya tuna minhu alal badihati bil asabi wanda suke zuwa da wata irin bara'iya mai ban mamaki wa yudalluna bihi ila kulli sababin kuma suke yin nuni da ita zuwa ga kowane sababi fa ya kada buna sai su yi huduba badihan baradiya fil maqamati a cikin makamai wa shadidil kudabi da tsananin iya kwarewa ta kida banzanci a shine wayar tajzuna bihi bayna da'ani wa darbi sannan suna rera waka da wannan yaran nasu na larabci tsakanin suka ko kayyaki wayamdahuna kuma suna yin yabo da yaransu wai huna suna yin suka wai tawasaluna suna tsanantuwa domin neman wata bukata wai tawassaluna kuma suna saduwa da bukata duk da magana wa yarfa'una suna ɗaukaka darajar wanda suka so a magana wa yad'una suna sayar da wanda suka so a magana tuna min zalika bi sihril halal kai wallahi sai su zo da wani irin sihiri halattacce na iya magana wa yadawquna fi awsafihim ajmala min sumtil lala min sumtil laali suna yin wani irin rataye min awsafihim na siffofin su na iya magana ajmalu mafi kyau min sumtil laali daga zarin nan na lu'ulu sai kada unal albaba idan suka tsara wata magana sai su yaudari hankulan masu hankula wayo zallaluna sa'aba in suka buga wani larabcin sai su kaskantar da abin da yake mai tsauri wai zahabunal ihana suna tsara magana wadda magana take ta hiyar da gaba wayo haijunal dimana suna tsara magana wadda magana za ta motsar da kiyayya wayo jira unal jubbana jubana suna karfafan matsoraci da in suka rera wasu baitocin suka yi kirari sai wani mutum wanda yake matsoraci bai iya shiga fagen fama wala in ya ji wani kirarin zai ɗauki kobi bai ma san san da zai shiga cikin fagen faman ba waye bisu duna ya dilji ajin banani suna shihida hannun mai mako ya zama yayi kyauta in an ce alja'adu shine mutum mai kyauta amma in aka ce ja'adul banani to mai kauran hannu kenan ja'adu ita kadai tana nihin mutum mai kyauta shine ja'adu mutum mai kyauta amma in an ce ja'adul banani ana nihin mutum mai mai mai karangiya hannu kabau kabau kenan in Allah raba mu da kabau kabau wai siruna naqisa kamilan suna tsara zance sai kaga tauyayye sun mayar da shi cikakke wata rukunan nabihi kamilan wallahi in suka yi wata magana sai su samar da mutum nabihi faɗakakke watsakakke mai wayau kamilan yesu bai cikin dimuwa an sarka wata arabiyya an saƙa wata magana an ɗimauta shi ya rasa gane inda aka nuwa ya ɗimauta minhumul badawi a cikin larabawa akwai ƙauyawa zullabsul jafali ma'abocin lafazi kwankwaɓa wal qaulul fasali da zance mai rarrabewa wal kalamul fakami da zance na girma wa ɗabi'il jawahari da ɗabi'a mai ƙayatarwa kamar lu'ulu'u wal manza'ul qawiyyu da majaya ƙarfa ta magana wa mahimul hadariyu daga cikin su akwai yan birni zul balagatil bari'at ma'abocin balaga mai isa matuƙa wal alfazun nafi'ati da lafizza masu shiga wal kalimatil jami'ati da kalmomi matattara wa ɗabi'is sahali da sauƙaƙaƙa ɗabi'a والتصرف في القول القليل الكلفتي da yin tasarrufi a cikin zance mai kankanin kallafawa a hudu yan magana ba yawa kaji ana ta warware ma'anonin ta da yawa alkasirin raunaki mai yawan ƙayatarwa arraƙiƙil hashiyati mai sararin gefe ai magana kaji ta yan siririya ba yawa amma he ma'ana wakilal babaini duka wa'annan bangarori guda biyu na larabawan birni da na ƙauye lahuma fil balagatu hujjatun balagatun suna da hujja mai isa matuka a cikin ilimin balaga wal quwwatin da wani irin karhi damagatin mai rugujewa wal qidahi da wani irin kyauro alfaliji mai mai tacewa wal mahayai da wata irin matahiya annahiji mai isa matuka la yashkuna annal kalama dau muradihim ba sa kokonto sun sani su ma cewa zance yana bin gurin ra'ayinsa ne ba su ne ke bin magana ba yadda suke so magana ita ke masa yadda suke so in sun tashi tsara magana ba su ne ke tsayawa su tsara ta ba a ita ke tsayawa ta bi su a hankali su yi ta yadda suka ga dama saboda baiwar da Allah ya musu wal balagati mulku qiyadihim sannan ita balaga sun mallaki majayinta ragamarta inda suka ja ta nan take bin su kada hawawu fununaha sun tarar da fanni fanni na balaga wasan baɗu uyunaha suna yin istinbaɗin wato maɓuɓɓugatta wa dakalu min kulli babin min abwabiha sannan suna shigo ma ilimin balaga ta kowace kofa daga cikin kofofin balaga din wa alaw sarhan sannan sun ɗaukaka a bene lubulugi asbabiha na isa matukan nan na na sababbanta faqalu fil kadiri suna faɗin magana a cikin babban al'amari wal mahini da magana sassauka wata fannanu fil gassi wasamini sannan sun san fanni fanni a cikin yin magana kan ramamme wasamini da kuma kiba-kiba wata kawalu fil qilli wal kasari sannan suna yin masaya zance a cikin dan kankanin abu ko abu mai yawa wata sajalu sannan suna yin sajali bin nazama cikin waƙa wa nasari da da da zub- da zube shine a rika tsara magana ƙarshen ta ya zama duk ma'ana iri ɗaya ma'ana abu ɗaya karafi ɗaya ke zuwa ƙarshe shine sajali kafiya fama ra'ahum illa rasulun karimu duk wannan balagar tasu da isar tasu da duk abin nan nasu da aka waɗi ba abin da ya razanar da su ya ɗibo su sai zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi kitabin azizam da ya zo da littafi mabuwayi la yatihil batil min bayni yadayhi wala min kalfi tanzilu min hakimin hamidu haka Allah ya ba alqur'ani uhikimat ayatuhu an kyautata ayoyinsa wa fusilar kalimatuhu an rarraba kalmominsa wa bahirar balagatuhu al'uqulu balagarsa tarin jaye hankula wa zaharar fasahatuhu ala kulli maqulin fasaharsa tarin jaye dukkan abin kiratowa na zance wata zafara ijazihi wa ijazihi gajiyawa yankakken zancen alqur'ani wa ijazihi da kuma gajiyawansa da zafara ya tuntuta wata zaharar haƙiƙatuhu haƙiƙarsa ta yi rinjaye wa majazihi da kuma yankakken zancensa wata barat fil husni madali'uhu wa maqadi'uhu madali'uhu maganarsa madubarsa wa maqadi'uhu da mayankarsa tabarat ta yi fice fil husni a wajen kyau wa hawad kullu bayanin jawami'ahu alqur'ani ta tattare a cikin kowane bayani matattarin shi wa bada'i'ahu kuma mai kayatawan shi wa atadala ma'a ijazihi husna nasmihi sannan kyakkyawan tsarin shi ya daidaita tare da takaituwarsa za a kawo aya takaitacca mara yawa amma cikin kyakkyawan tsari da kuma wata iriyar ma'ana mai girman gaske eh ina ne wanda baka ala kasarata fawaidihi muqtar lafzihi sannan zaɓaɓɓen lafazinsa ya tabbata akan yawan fa'idodinsa. Wahum absahu ma kanu fi hazal babi majalan. Su larabawa su ne mafi isa matuƙa a wannan babi wajen fasaha, cikin fasaha majalan su ne mafi gewayo a cikinta. Wa a shaharu filkiɗabi rijalan, sannan su ne mafi shahara mazaje filkiɗabaci wajen iya zance. Wa aka sarrafi saja'i, mafi isa matuƙa wajen saja'i. wa shi'iri da waƙa wa akasaru fi saja'i wa shi'iri sijalan su ne mafi yawan wasakai sijalan wasakai fi saja'i a cikin saja'i wa shi'iri da tsara waƙa wa a wasu fil garibi su ne mafi yalwa a cikin kawo baƙin kalmomi baƙin ma'anoni wal liggati da baƙuwar ligga maƙalan wajen tsara zance biliggatihim allati biha yatahawaruna da wannan ligga yare nasu wanda da shine suke tattaunawa wa manazi'uhum allati anha yatanabaluna kuma ita ce mazayan nan tasu akan ta ne suke harbebeniya sarikan bihim fi kulli hinam alqur'ani yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shelanta musu a kowane lokaci wa muqarri'an lahum bud'an wa 20 aman yana mai kwankwada hankulan su mai wasa tunanin su shekara 20 da yan kai da uku ala ra'asi mala'in azim ajma'ina a gaban jama'u gabaki daya qur'ani yana kwankwada su yana buga tunanin su yana wahalar da kwakwalen su yana ba su wuya yana buga tunanin su sun rasa da tasiri alqur'anin sannan Allah subhanahu ta'ala ya ce am yaquluna iftara qul hatu bi suratin min mislihi qul hatu bi suratin mislihi wa da'u man istada'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ko ko za su ce wai ƙur'anin nan ma ƙirƙirar shi aka yi ai Allah ya sallama larabawa ne da aka ga irin fasahar su da balagar su da isar su da ƙwarewar su da duk wannan baiwata su da aka ambata sai Allah ya kawo musu alƙur'anin da larabci dan a nuna musu iyakar a nuna musu cewa Allah shi ke da komai aka zo da alƙur'anin Allah ya ce to wai ko za su ce ƙur'anin ma ƙirƙirar ya aka yi ne to ce musu su zo da sura ɗaya kwatankwacin irin ta alƙur'ani kuma su kira duk wanda suka ga dama ba Allah ba ya yi imani da su sannan ya auna zancen nasu in su masu gaskiya ne ba kuma su iya ba sannan a wani gurin ya ce wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi in kuna kokonto kan abin da muka so kan mu bawa mu an alqur'ani ku zo da sura ɗaya kwatankwacin shi
ila qaulihi da yake cewa wa in lam taf'alu falan taf'alu in ba ku yi ba to ba za ku iya yi ba har abada kuma har yanzu an samu wani balarabe da ya zo da ita tare da wannan balagar tasu da ƙwarewar tasu da zalaƙar tasu da faɗanar tasu a wani gurin yace qul ijtama'atul linsu wal jinnu ala an yatu bi misal hadha alqur'ani har dai karshen aya idan muta idan jinnu insu wal jinnu to nan kaga a wani gurin zaka ga alqur'ani ya gabatar da jinnu akan insu wani gurin kuma ga an fara faɗin insu akan jinnu abinda ake nihi nan da yake magana ake ta basira da kwakwalwa da kaifin tunani da hazaƙa da ganewa da balaga da iya tsara zance sai aka fara kawo dan adam shi ke da wannan baiwa shi aljani wawa ne ai dunkumai ne ai ba su ganewa eh ba su da basira dan adam shi ke da wannan bangaren dan adam ne bangaren mutum ne sai aka ce tunda yanzu magana ake ta kwakwalwa da hazaka sai aka ce to in ji jama'atul insu sai aka fara kawo mutum wal jinnu sannan aka kawo aljani ba za su iya ba a wani gurin kuma yace qul hatu bi ashri suwalin mislihi mubtarayatan tunda kun ce kagan kagan qur'anin akai to ku zo da surori guda goma kwatankwacin qur'anin kuma ku kago naku kuma da yaran su akai abin kuma suka kasa eh wazalika wannan annal mubtara ashalu wa da'ul badili والمختلف على الأخيار رب واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب ولهذا قيل فلا يكتب كما يقال له وفلا يكتب كما يريد آه وللأول على الثاني فضل وبينهما شعو بعيد آه to ina ganin zamu tsaya saboda an zo ƙarshen wannan ayoyin da ya kawo kuma kamar lokacin ya taho ko daidai da daidai kenan alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله